السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يو أكو قوتر شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة دغي هدود أربعين دبيو كما يو شابقي قوتر أكو ميلادية دبو بيو دا قوم شاء دا أشرين دا, دا a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi insha Allahu ta'ala sirar sahabiya ta sha shida ita ce ummu sharik ummu sharik mala ya ce mata tusqa minas sama tusqa minas sama ana shayar da ita ruwa daga sama daga cin karamominta Allah subhanahu wa ta'ala ya rika shayar da ita ruwa daga sama kamar yadda za mu gani a cikin riwaya da malam zai kawo ummu sharik an yi saɓani kanta sunanta da nisbatta saɓani mai yawa al'imamu ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa al'isaba fi tamyiz sahaba ya tattauna kan wannan sabanin da aka yi wanda malamai masu sirar sahabbai suka yi sabani a game da ita ƙarshe ga abin da al'imam ibn hajar ya faɗa kafin mu shiga cikin abin da shi mai wannan littafin ya kawo al'imam abul fadl ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce wallazi ya fil jam'i ya ce abin da ya bayyana in aka ce za a tattara maganganu da saɓanin da aka samu a game da ita wannan sahabiya mai daraja ummu sharikin anna umma sharikin wahidatu ƙwara ɗaya ce domin akwai malaman da suke ganin ba ɗaya ba ce akwai masu irin wannan da yawa a cikin sahabbai amma imam ibn hajar sai ce abinda binciken shi ya kai shi gare shi na ƙarshe shine anna umma sharikin wahida cewa ita kadai ce amma ne ikhtulifa fi nisbatiha sai dai an yi sabani kan nasabarta ansariya aw amiriya min quraish aw azdiya min daus akwai maganganu guda uku ko dai wasu malamai sun ce balansariya ce to kuma idan aka ɗauko wasu labarai na abubuwan da suka faru da ita to sai a ga kuma ba balansariya ba ce domin za a ga akwai wasu abubuwa da suka faru da ita a makka kafin a yi hijira to kage idan balansariya ce ya aka yi ta kasance a makka sannan na biyu wasu sun ce amiriya min quraish wasu suka ce yan ƙabilar banu amir ba quraish ya ce kaga yan makka kenan magana ta uku au azdiya min daus ko kuma tana cin banu la'azid daga cikin daus mutanen daus su kuma mutanen yaman asalinsu su sai na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da makamancinsa kamar yin su abu tufail a dausi shine sai ce waje ce ma'u hadihin nusabi a talati mumkinu wannan nau'ukan dangantaka guda uku ansariya ƙurashiya amiriya sannan kuma abin nan azdiya min daus to ya ce zai iya yiwuwa duk ta zama ta tattara ita kaɗai take da waɗannan nisbobin guda uku ba ku ji yadda ya ce ka an ya kula kamar mutum ya ce ƙurashiyatun ta zawwaje fi daus asalinta ba ƙurashi ya ce amma kuma sai ta aure ta aure 'yan ƙabilar banu daus fanusibat ilaihim sai aka rika danganta ta zuwa gare su laraba sukan yi haka idan mace ta auri wasu a dai wata ƙabila to suna danganta ta cikin 'yan wannan ƙabila mun gane na farko kenan summa tazawwajat fil ansari sannan daga baya kuma ta auri mutanen Madina wani daga cikin mutanen Madina fanusibat ilayhim ita ma kuma sai aka danganta ta zuwa gare su kuna ganewa aw lam tatazawwaj ko kuma kwata kwata ma bata auri yan kabilar Daus ba bata auri Lansarawa mutanen Madina ba bal hiya nusibat ansariyatan bil ma'na al'am kawai ana ce mata ansariya ce da ma'ana ga mai faɗi ma'ana ga mammiya wato mataimakiya addini ce ita mun gane to haka al-imam ibn hajar ya ya hada maganganun su to amma shi al-imam abu nu'aym al-asfahani a cikin littafin sahihatul awliya wa tabaqatul asfiya ya kawo ta sai danganta ta zuwa ga banu asad saboda ka sai ya ce mata ummu sharikin al-asadiyya zatul ahwalil maghdiyyah kaga shi kuma magana shi ta daban to amma al-Imam Ibn Hajar shi ya dauki waɗannan nasabobin guda uku Amiriya ce Qurashiyya Azdiya ce Dausiyya sannan kuma Ansariya asalin ta ba Qurayshiya ce Amiriya amma kuma ta auri ɗan kabilar Banu Azdi ad-Dausiyun sannan kuma daga baya ta sake auren mutanen Madina ta auri wani daga cikin mutanen Madina to sai ya zama tana da waɗannan nasabobin har guda uku asalinta ba ƙuraishiya ya ƙabilar banu amir sannan ta zo ta zama azdiya dausiya ko dausiya azdiya sannan kuma sai ta zo ta zama mai ansariya cikin mutanen madina to haka limam ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya hada waɗannan maganganun yace duka zai iya yiwa bayan ya kawo sabani da malamai suka yi a game da waɗannan game da nasabarta Allah ƙara yadda a gare ta to shine sai malai ce tusqa minas sama ana shayar da ita Allah na shayar da ita ruwa daga sama ummu sharikin hiya sayyidatu ghuzayyatu bintu jabir ibn hakim ad-dawsiyya ka gani ko sunanta guzayya sunan babanta jabir sunan kakanta hakim sannan sai ya ce ad-dawsiyya kaga magana ta biyu kenan ko kuma nisbar ta biyu kenan cewa ta samu wannan nisbar ne a ganin al'allama tubna hajar rahmatullahi alai saboda me saboda ta auri ɗan ƙabilan banu daus ko kuma banu al'az daga cikin daus ƙalal aksaruna malamai mafi yawa sun ce hiyar lati wahabat nafsu halin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan matar da ta zo ta ce ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to malamai sun tattauna shin manzo Allah su sanama kabila aw lam yaqbal manzo sama ya ansa koko bai ansa ba to wannan ita ma ita ma mas'ala ce da malamai suka tattauna akan ta wasu suka ce manzo Allah su sanama ya karbe ta wasu kuma suka ce a'a manzo Allah sama bai karbe ta ba bai karbi wannan kyautar da ta masa ba amma dai da yawan su sun tafi akan cewa ita ce aka saukar da wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin ta sanadiyyata a cikin matan da Allah subhanahu wataala ya halatta ma annabi sallama ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minah Allah ya halatta wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama matansa da yake tare da su. Sannan me, wa banati ammika, Allah ya halatta wa manzon Allah sama ya auri ‘ya'yan babbanninsa, wa banati ammatik, sannan an halatta masa ya auri ma ‘ya'yan gwaggwanninsa, wato ‘yan uwan babansa, sannan wa banati khalika, sannan Allah ya halatta ma annabi sama ya auri ‘ya'yan innoninsa wato ya kumbobinsa abin nan kai kawunansa maza sannan wa banati khalatik hakan nan ya kumbobinsa ɗan uwan mamarsa ya halasta ‘ya'yansu ya aure su sai Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi haka nan kowace mace ma mai imani in ta zo ta ce ta ba da kanta kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ya halasta mu manzo Allah sama ya aure ta amma sai ya ce me in arada annabi an yastankiha idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya aure ta wannan yastankiha hadin mubalaga ce ko kuma ta zama lissayrura ai an an yusayyirha zawjan lahu ya sanya ta ta zama matarsa to an ba shi izini duk da daga baya malamai suna ganin an goge aya ya la yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk suka ce wannan ayar ta goge waccan daga baya aka tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa waɗannan matan su kaɗai ne matan da zai zauna tare da su wannan kuma ya zo ne bayan an saukar da ayatul abin nan an saukar da ayatul khiyar ayoyin da suka yi bayani akan ba matan manzo Allah sama zabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirata fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima to daga baya dukkan su suka ce ikhtarna Allah wa rasulahu wad dar al akhirah to daga nan ne sai aka ce la yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna mun gane to mun gane ko to shikenan hiya allati wahabat nafsaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqbalha aka ce ita ce wadda manzon Allah sallama ta ba da kanta ga annabi sallama a matsayin kyauta ya aure ta amma manzon Allah sallama bai karɓi wannan kyautar ba a wannan mahallul khilaf ne kamar yadda muka faɗi falam ta tazawwaj hatta matat aka ce daga nan bata sake aure ba har ta rasu a ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi al-imam ibn hajar ya kawo waɗannan maganganun a cikin al-isaba fi tanizul sahaba dan ya tsawaita sirarta kuma ya tattauna kan waɗannan maganganun da aka yi. Qala ibn Abbas sayyiduna Abdullah ibn Abbas yace wa qa'a fi qalbi ummi sharikin al-islam musulunci ya ya fada ya tabbata a cikin zuciyar ummu sharik fa aslamat wa hiya bi makkah sai ta musulunta tana makka wa kanat tahta abi al-askari ad-dawsi da tana ƙarƙashin wani mutum ne da ake ci mishi abu la'askar wasu kuma suka ce abu la'akkar ba sino ko abu la'akkar ko abu la'askar al'addausi shi ma an yi saɓani kan kansa wasu suka ce ba sino abu la'akkar ne ba abu la'askar ba ثم جعلت تدخل على نساء قريش sirran daga nan bayan ta musulunta sai ta rika shiga gida-gida a ɓoye tana shiga wajen matan ƙuraishawa fa tad'uhunna sai ta rika yi musu da'awa wa turaggibuhunna fil islam ta rika kwadaitar da su akan cewa su zo su yi musulunci hatta zahara amruha li ahli makkata aka ce har sai da lamarin ta ya bayyana ga mutanen makka suka ji labarin cewa gashi tana musu banna ko haka za su ce ai tana musuluntar da mutane su kuma abin da ba sa so ko fa aka zuha sai suka kama ta wa kalu suka ce laula qaumuki ba da dan mutanenki ba la fa'alna biki wa fa'alna to wallahi da mun yi miki aika aika amma yanzu mutanenki su suka jawo laula walaula rahatu qadara jamnaka kenan kamar yadda mutanen annabi shu'aibu suka ce masa ashe kullum abin da al'insanu ƙalilun bi nafsihi amma mai kafirun bi ikhwani mutum shi kaɗai yake amma idan ya zama yana da ‘yan uwa to sai ya zama mai sai ya zama yana da yawa sannan za'ifun bi nafsihi ƙawiyun bi awani sannan ɗan adam Allah ya yi shi mai rauni wa kulikal insanu za'ifa to amma idan ya haɗu da ‘yan uwansa ya haɗu da mataimaka to sai ya zama mai ƙarfi abin da ba zai iya shi kaɗai ba idan ya haɗu da ‘yan uwansa ko ya haɗu da mataimaka sai su zama masu ƙarfi sai su ga sanyi wannan ba ɗan adam ba kawai har sauran halittu har sauran halittu ya kiya shi yake na san da yawan mun sha ganin kiyashi ya ja ya ja kyankyasu kiyashi ya ja kyankyasu akwai ranar da na taba ganin kiyashi irin dan kunnen nan ƙato dan kunne shi suke ja su kai shi su ramin su dan kunne yin wannan dan kunne da mata suke sawa jibi nauyin shi mai nauyi suka rika jan shi sai da suka kai shi bakin ramin su ya ki shiga ko me za su yi ko sun ji zaki ne a jiki oho to kaga shine wannan so da haka sai walaula rahatuka la rajamna suka ce mata abin nan danginta su suka sa su zama ba za su iya mata wani abu ba ita kanta wannan riwayar ta kama ta din an yi sabani a kanta wasu sun yi sabani na farko dai an yi sabani kan sanadinta sannan kuma sigar yadda riwayar take an saba ita ma a kanta mun gane to akwai dai wannan to sai mu tsaya nan an ce lokaci yayi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbi ajma'in الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه حلية الأخيار أبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبات بالليل والنهار المعروف بالأذكار النووية زام مجلسنا عشرين دبير الإمام النووي بيقشي بحيا زينا تكين شنفئو ديكي تمنى ما سفائدة أقمد للتافنسا الإمام النووي رحمة الله عليه يتي فصل ربي وإن شاء الله تعالى اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب حسني يا كيمي كراتو قومي سوراريت da abin da zan ambata maka a cikin wannan littafin min al-ahadisi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam udifuhu ila al-kutub al-mashhura to zan danganta shi ne zuwa ga littafai waɗanda suke shahararru littafan sunna da kasan su mashhuran nan to su ne zan rika danganta hadisan da nake riwaya daga gare su in kai musu in ce wane ya ruwaito shi a littafi kaza wane ya fitar da shi a cikin littafi kaza wa ghairiha mimma qaddamtuhu da makamantan haka makamantan waɗannan littafan waɗanda na maka bayanin su a baya na gabatar da su in ba mu manta ba a fasalin da yake kafin wannan ya faɗa mana wasu daga cikin littafai ya ce akwai al'usulul khamsa a sahihul bukhari da sahihul muslim da da sunan abi dawud da jami'ut tirmidhi da sunanin nasa'i al-mujtaba sannan kuma ya ce zai kawo a cikin littafan musnadul imami ahmad da irin su al-muwatta na al-imam malik da irin su abin nan mustakhraj na abu awana da irin su sunan ibn majah da sunan dara kutni da sunan al-bayhaqi da makamantansu haka nan kuma ya ce zai rika ɗibo mana daga cin al-ajiza wato littafan da aka rubuta su akan fanni ɗaiɗai ake kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin su to shine sai yake cewa thumma ma kana fi sahihai al-bukhari wa muslim to akwai wata ka'ida da zan yi amfani da ita hadisan da suka kasance a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim aw fi ahadihima ko kuma ɗayan su ya ruwaito aqtasiru ala idafatihi ilayhima to in na tashi kawai in dai su suka ruwaito kawai zan ce bukhari da muslim shikenan لحصول الغرض وهو صحته saboda burin maji haji sallah burin da ake son a samu na kawo hadisi da kuma cin gajiyarsa wannan gurin da ake sai a kai shine a tabbatar da hadisin ya inganta to da bukhari da muslim kamar yadda muka sani aqida ahlus sunna wal jamaa an yi imani da cewa kuma asahhu kitabaini ba da kitabillah